بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر malam ya ce wa iza jadda sairu bil musafir wato idan dai tafiya ta yi tsanani ga ɗan bulaguro ɗan bulaguro yana cikin tafiya kuma wato ta kima ta yi yawa a wahalhalu suka yi yawa saboda idan mutum yana cikin bulaguro la ya khalu minal mashaqqa wato bai kubuta daga wahala su shiga wannan gari su fita zai iya yiwuwa kafin ya yi wannan tafiyar ta awa hudu ko ta awa biyar bai taba zama na awa ɗaya ba to amma gashi nan zai zauna sama da awa biyu awa uku a cikin mota to idan tafiya ta yi tsanani ga ɗan bulaguro falahu an ya jama'a baina salataini fi akhiri waqti zuhur wato an halitta mai fayubahu lahu an yi jima'a baina salataini wato an halitta mai ya haɗa tsakankanin salloli guda biyu waɗanda suke da tarayya a cikin lokaci an halitta mashi aljam'u baina salataini almushtarikataini fil waqt wato haɗa tsakankanin salloli guda biyu wanda suke da tarayya a cikin lokaci amma wanda ba sa tarayya a cikin lokaci ba zai haɗa tsakankaninsu ba irin tsakankanin asubahi da azuhur ko la'asar da magariba ko isha'i da asubahi wannan ba zai haɗa tsakankaninsu ba saboda ba sa tarayya a cikin lokaci azuhur kafin lokacin ta ya huta duka lokacin la'asar yake shiga hakanan magariba kafin lokacin ta duka ya fita lokacin isha'i yake shiga amma la'asar sai lokacin ta baki ɗayan shi ya fita sannan lokacin magariba yake shiga an gane ko fi akhiri waqti zuhuri wa awwali waqti al'asr wato yana da damar ya haɗa tsakankanin salloli guda biyu a ƙarshen lokaci na sallar azuhur kuma a farkon lokaci na sallar la'asar a wato abin da yake so ya tabbatar mana a nan zai fara kawo mana ne wato sifatul jam'i yanda ake hada tsakankanin salloli guda biyu a jiya mun ga jam'i guda biyu mun ga aljam'u bainal magharibi wal isha'i bil musdalifa jam'u ta'khir ne to zai yi su a ƙarshen wato a lokacin sallar isha'i ne zai yi shi mun ga aljam'u baina zuhri wal asr bi arafa jam'u taqdim ne wato fi awwali waqti salati ula a farkon lokacin sallar ta farko anan ne zai yi ta ko zai yi az-zuhri yayi la'asar to a yau kuma za mu tashi ne akan jam'i na uku wanda shine malamai suke ce da shi jam'i suri wanda aka bar shi jam'i ne amma a haƙiƙaninsa laisa jam'an da annal musalliya a wuƙa a kulla salatin fi waƙtiha saboda mai sallah ya yi kowace sallar a lokacinta wanda yake muhtari an gane a to wannan abin da ya shafi harkar jam'i jam'in suri akwai hadisi na abdullahi dan abbas wanda al'imamu muslim ya fitar da wannan hadisi wato haka na al'imamu bukhari ya fitar da shi haka na al'imamu abu dawud haka al'imamu nasa'i ya fitar da shi hadisin da yake cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas ya ce sallala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil madinati samaniyan jami'an wa sab'an jami'an ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a birnin madina wani lokaci ya mana sallah raka'a takwas a lokaci daya to yana nufin azuhur da la'asar wani lokacin ya mana sallah raka'a bakwai a lokaci daya yana nufin magariba da isha'i to a wata ruwayar kuma yake cewa min ghairi khawfin wala matsar wato ba wai saboda muna jin tsoron shigowar waɗansu daga cikin abokanan adawa ba kuma ba wai saboda matsalar ruwa ba ba ruwa ne yake ce ba ba da damuna ba ne sannan kuma ba ana jin tsoron abokana adawa ba ne to shi ne al'imam wato a sheikh muhammad abdullatif cikin littafinsa aljami'ul ahkamis salati yana tattaunawa akan abin da ya shafi lokuta na sallah wanda waɗansu daga cikin malamai sun fake da wannan hadisi na abdullahi dan abbas bi jami'i tsuru'ihi wato suka halatta yin jam'i ba da kowane uzuri ba an gane ko ya ce to wannan idan muka leƙa za mu ga cewa kuskure ne ya ce yin jam'i ka haɗa tsakankanin salloli guda biyu ba wani uzurin komai ya ce wannan bai dace a addini na musulunci ba ya ce hadisin abdullahi dan abbas yana fa'idantar da jam'i amma kuma a leƙa a ga wani irin jam'i yake nufi ba yana nufin jam'u taqdim ba ko jam'u ta'khir yana nufin jam'i suri saboda a cikin wata ruwayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abdullahi dan abbas din ya ce akhara salatar zuhuri wa ajjala salatar asr to ya jinkirta sallar azuhur din kuma ya gaggauta sallar la'asar din ya dame akhara salata zuhuri ila akhiri waqti hal muhtar wa ajjala salata al'asri fi awwali waqti hal muhtar to wannan shine jami'i suri an gane ko to wannan kamar yadda al-imam ibn hazm al-zahiri cikin littafinsa al-muhalla bil athar wato yace laisa sharban an ya kuna safaru jadda ba wai dole bane a ce sai bulaguran ya yi tsanani sannan zai yi wannan jam'i din ya juzu lahu an ya jima'a bayan salataini almushtarikataini fil waqt wa in lam yashtadda wa in lam yashtadda safar to ko da bulaguran bai tsanani ba an gane na'am wa kadhalika al-maghrib wal 'isha'u وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ وكذلك المغرب والعشاء hakanan kuma ya halitta ɗan bulaguro ya haɗa tsakankanin magariba da isha'i a ƙarshen lokaci na sallar magariba a farkon lokaci na sallar la'asar an gane ku mu riƙe jam'i suri wato a larabci idan aka ce jam'i suri shi ne huwa jam'un fi surati a sura idan ka gani a haka jam'i ne jam'i suri kenan ta'arifinsa jam'un fi surati saboda daga an kare magarba daga an kare magarba za a tashi a yi isha'i daga an kare a zuhur za a tashi a yi la'asar me ake ce mushi wannan daga ka gani ta za ka yi an yi jam'i a sura ta za ka yi jam'i lakin na laisa jama'an fil haƙiƙaci wato fi nafsil amur ba jam'i ba ne saboda ya jinkirta a zuhur ne sai a ƙarshen lokaci ya yi ta yanzu wannan ya yi ta a cikin lokacinta ita kuma la'asar ya yi ta ne a farkon lokacinta muƙaddara an gane ku ƙarfe ɗaya da arba'in ake sallar azur sai mutum ya zamanto irin mutum ne wanda ko yana aiki na kwasal kwata ko irin mutum ne wanda yana aiki a sama irin suna gini na baini sabkowa da hawar kaɗai ya ci minti talatin irin an yi saboda mu nan bainin da ake duka hawa ɗaya ne hawa biyu in ya zamanto yana da hawa da yawa hawa da saukan shi kaɗai zai ɓata lokaci to addini na musulunci ya halitta mai ya yi saukowa ɗaya an gane ko saukowa ɗaya shine ya ci ƙarshen lokacin azuhur muƙaddara ƙarfe uku da rabi ake fara kiran sallar la'asar awa biyu da rabi kenan ko to yana da damar ya bari sai ƙarfe uku da minti sha biyar an gane ko ya sauko idan ya sauko karfe 3 da minti 15 zuwa karfe 3 da 25 ya sauko yana saukowa idan ya sauko da alwala kenan minti biyar da rage yanzu karfe 3 da rabi ta kenan sai ya sallar azuhur yana karewa nan take da shi da wato leburorinsa sai su tashi su yi sallar la'asar kuma sai a koma a hawa aiki an gane ko wannan yana daga cikin ahlul azar to uzuri kenan wanda yake karɓaɓɓe ko ya zamanto mutum yana cikin wata bukata irin bukata wanda addini na musulunci ya yarda da ita irin mutum ne wanda yake aikin shi sana'a shi shine kwashewa toka irin toka ta a kadafa yana kwashewa mutane yana kai musu ita gonakai to ya samu ya samu kwantara gashi a zuhur ta yi amma kuma yana cikin aiki yayi yayi sallah da wannan kayan ba zai yi ba to shikenan a ce yanzu a azuhur ya je ya yi alwala ya sauya kaya ya zo shi ya sallar azuhur haka nan al'asar ya je alwala ya zo ya sauya kaya sallar la'asar ciki akwai takura mushi da yawa to in ya zamanto suna da ɗan yawa sun kai su biyar ko shida to suna da damar su jinkirta a zuhur ɗin su gaggauta la'asar ɗin sai su yi ta kuma su ci gaba da aikinsu kaga sun jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya sun yi amfani da lokaci ɗaya sun yi a zuhur sun yi la'asar kuma kowace akan lokacinta suka yi wannan idan kuka leka cikin littattafai na fiɗihu irin su fiɗihu sunna na asayyi da sabiq irin shi wannan littafin ahkamu salati na sheikh mahmud abdullatif irin su al-muhalla bil athar irin su bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid irin su littafin alkafi fi fiqhi ibn hanbal na sheikh ibn qudama al-maqdisi da waɗansu daga cikin littattafai za ku ga waɗannan sallorin an gane ku ana ce da ita salatul haja ko salatul salatul haja na'am na'am wa idarta halafi awwali waqti salatil ula jama'a hina idin malam ya ce to idan ɗan bulaguro ya yi nufin zai lafta ya yi nufin zai hau cikin bis zai shiga kar a farkon lokaci na sallar ta farko zai shiga bis lokacin da rana ta fada ana shirye-shiryen magariba kuma a lokacin motarsa take tashi kuma idan aka tashi zai iya yiwa sai karfe uku na dare karfe hudu za a iso inda aka, aka doso din to falahu an ya jama'a hina idin shine jama'a hina idin to sai ya haɗa tsakankanin magaribar da isha'i a wannan lokaci ko kuma lokacin da rana ta take tsakiyar karfe ɗaya irin motar da take zowa daga nifa za ka tafi maraɗi kai ku an ba ku rendezvous karfe ɗaya idan ta zo ta kana da damar a wannan lokaci to saboda yanzu idan Allah ta'ala ya kawo abin da sauƙi wato su 'yan gidan bis za a ga cewa akwai guraren da suke iskan ajali salati wato saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa musu ruhin addini suna yin iskal su tsaya ko da waɗansu ba za su yi a ciki ba saboda sun yi tasu a baya to waɗansu wanda ba su yi tasu a baya za su yi ba za su yi to amma addini saboda yana da sauƙi ya halitta ku haɗa tsakankanin salloli guda biyu ya halitta ko ku jinkirta a zuhur ku yi ta tare da la'asar ko ku yi ta ƙadimul asiri fi wakacin zuhuri an gane ku khasatan iya zamanto tafiya ta ku ce ta ku duka iri ɗaya ce duka tafiya yana duka abokai ne kun kai ko ashirin kun kai ko talatin za ku tafi wani guri kun san juna ya halitta ku ce shi direban ku ce to wane sai ka je guri kaza za ka tsaya da mu a lokacin za mu yi azuhur da la'asar hallo sai ka je guri kaza za ka tsaya da mu a lokacin za mu yi magarba da isha'i bayan rana ta hada an gane ko saboda addini na musulunci wato ya halitta wa mutum wato ya yi al'akhadu bin rukhsa ya halitta mai
نعم المريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الخروج وللمريض hakanan kuma ya halitta ga marar lafiya mutumin da baya da lafiya yana da dama an ya jima'a shi ma ya haɗa tsakankanin sallar azuhur da la'asar da kuma sallar magriba da isha'i idza khafa an yughlaba ala aqlihi inda thaniyati wato idan ya zamanto ya ji tsoron za a ci galaba akan hankalin shi za a samu nasara akan hankalin shi a lokacin sallar ta biyu to yana da damar ya haɗa tsakankanin sallar ta farko da ta biyu a zuhur da la'asar inda zawal a lokacin da rana ta karkata bayan rana ta karkata ya san shi yawanci kawai rashin lafiyar nan tashi ba ta tashi sai san himmarece ya fara sauka to san himmarece yana sauka to shi har zuwa magariba kawai sai a hankali shi dai gashi nan gashi nan ne kullum haka yake to yana da damar a lokacin da rana ta raba daga tsakiya ta karkata daga tsakiyar yana da damar ya yi alwala ya zo ya haɗa tsakankanin azuhur da la'asar kuma ya je shi kuma ya ga abin da Allah ya yi idan rashin lafiyar tashi ta zo mishi a wannan lokacin na la'asar to dama wannan shine abin da yake tunanin zai zo mishi amma idan bata zo mishi ba ba za a ce ya sake sallah ba sallar shi ta yi ya zo shi ya azuhur da la'asar a farkon lokacin azuhur amma kuma ya wuni lafiyar shi kalau Allah ta'ala ya ba shi lafiya shi kenan sallar shi ta yi an gane ko waɗansu suna ganin cewa mustahabi ne sake ta a cikin lokaci amma waɗansu kuma suna ganin cewa a ba zai sake ta ko da wato a cikin lokacin ne ba saboda lokacin da ya yi ta iyakacin tunanin shi kenan eh ba wai saboda sakaci ba ne ya yi wa inda hurub hakanan kuma yana da damar ya haɗa tsakankanin magariba da isha'i inda hurubi a wajen faɗawar rana na'am وإن كان الجمع أرفق به لبطن به ونحوه ونحوه جمع وسطى وقت الظهور وعند غيبوبة الشفق to shikenan to yanzu kuma yana bayani akan mutumin da ya zamanto marar lafiya ne amma kuma rashin lafiya tashi ba rashin lafiya ba ce wanda a lokacin sallah ta biyun zai zamanto an samu nasara akan hankalin shi rashin lafiya ce wanda kawai dai abu ne ya dame shi irin mutumin da zahi ya taso mishi bini-bini ka gan shi kawai da buta a hannun shi shi a kusa da ban ɗaki yake a kowane lokaci in ka ce mu je ka raka ni guri ka za ce a'awa ne akwai matsala to a cece a gidana ma a kusa da ban ɗaki nake ya za kuma ka hudu ni da gida to in ya zamanto wannan rashin lafiyar tashi kaga baya jin tsoron cewa a lokacin la'asar zai suma ko wani abu makamancin haka amma saboda akwai tsanantawa ne ya ce to wa in kana da jam'u arfaqa bihi idan ya zamanto idan shi wannan marar lafiyar ya kasance baya jin tsoron za a ci galaba akan hankalin shi a lokacin sallar ta biyu sai dai yin jam'in yin haɗa tsakankanin azuhur ɗin da la'asar da magariba da isha'i arfaƙa bihi shine ya fi sauƙi da shi wato shine ya fi dacewa da shi arfaƙ ma'ana ashal wa aisar shine mafi sauƙi da shi to libaɓanin bihi saboda gudawa ta ciki da yake yana ciwon ciki yana gudawa fi yan mintuna kaɗan ya shiga ban ɗaki ya hoto yan mintuna kaɗan ya shiga ban ɗaki ya hoto wa hawihi da makamancinsa daga dukkan abin da wato zai zamanto wahala ne ga mutum musulmi ya tsaya da wannan al'amarin irin mutum ne wanda yake idan da sanyi ne mai tsananin jin sanyi ne kuma an shiga cikin yanayi na sanyi kuma baya iya riƙewa alwala ta jima in ya tafi zai yi alwala ba wai da dare ba dama ko da marece sai an dafa mai ruwan zafi a gida yake alwala to ya zamanto a ce a dawa bai ruwan zahi lokacin sallar azur a dawa mai ruwan zahi lokacin la'asar ta mama ta tashi ta shiga cikin da kima ya zamanto gwabro ne kuma allo sai haƙuri in fal musibatu a azam an gane ko to shi kenan jama'a wasaɓa waƙacin zuhur sai ya haɗa tsakankanin sallar azuhur da la'asar a ƙarshen lokacin sallar azuhur da kuma farkon lokacin sallar la'asar wasaɗa ma'ana jama'a akhira waqtin zuhur wato sai ya haɗa tsakankanin sallar azuhur ɗin da la'asar ɗin a ƙarshen lokacin sallar azuhur muhtari da kuma farkon lokacin sallar la'asar wanda yake muhtari wato shi ma jama'a jama'an suriyan wato sai ya yi jami'i jami'i suri hakanan zai shi ma ya halitta na'am
والمغمى عليه wa inda ghaibubati shafaq hakanan kuma wato wajen a idan da dare ne zai haɗa tsakankanin magariba da isha'i lokacin da a shafaq wato wannan ja wanda yake wajen mafaɗar rana lokacin da ya faɗa to a wannan lokacin zai yi magariba ya yi isha'i malamai kamar yadda lokacin da muna bayani a lokacin sallar magariba mun faɗi maganganu guda biyu na malamai waɗansu suna ganin cewa wannan a shafak ɗin wato faɗawar shi baya nuni akan cewa lokacin magariba ya fita an gane ku نعم hatta ya riba a albayadu ladi a inda al wato har sai wannan fari da za ka gani wannan haske na wajen mahaɗar rana har sai ya ɓace wanda kaga a abin da yake shahararre a wajen malikiya shine wato ƙarshen lokacin magariba shine inda wato ghaibubati shafaq an gane ko to amma akwai waɗanda suke da wannan ra'ayin na'am والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغوائه Mm. malam ya ce walmuguma alaihi wato mutumin da ya suma an kwantar da shi wato wani ya- ya mishi aiki ko ya mangare shi ko wani yana tafiya a saman moto ya kaɗe shi da ya kaɗe shi da ya bunga bai sai inda yake ba walmuguma alaihi to wanda ya suma la ya ƙadi ma kharaja waqtuhu fi ihma'ihi wato dukkan sallar da lokacinta ya fita a halin suman shi to ba zai ramata ba lokacin da aka sumar da shi da rana ne ya zo shi sun taso daga makaranta yara ne kuyu kuyu kuyu ana tafiya kawai da suka zo su tsallaka kwalta tsautsayi ya zo shi wato wani a saman babur sun zo za su wuce kawai wani ya buge su ɗaya da ya faɗi ya suma da aka ɗauke shi flat har magariba bai tashi ba نعم
yanzu idan ya tashi a zuhur da la'asar ba zai sake su ba an gane ko ba zai yi su ba saboda lokacin da wato suka shiga har lokacin su ya fita yana cikin wani yanayi ne wanda bai san inda yake ba to don haka ba zai rama su ba shi wannan addini na musulunci ya sabke mai su da kanshi an gane amma wa ya ma a faɗa في وقته مما يريد مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات نعم wa ya ma a faɗa fi waƙtihi amma kuma dukkan sallar da ya farka a cikin lokacinta yana ramata dukkan sallar da ya farka a cikin lokacinta mimma yudriku minhu raka'atan sallar da zai riski raka'a guda ɗaya tal fa aktsara ko sama da raka'a ɗaya minas salawati daga cikin sallolin da suke ababen fardantawa ne akan ɗan adam to yanzu sai ya sallace ta نعم an gane ko lokacin da ya tashi da ya dawo cikin hayyacin shi wajen karfe biyar da rabi ne to yanzu da azuhur da la'asar dukansu sai ya yi su lokacin tun da wajen sai karfe shida da arba'in ma rana take fadawa an gane ko to azuhur da la'asar duka sai ya yi su ka gani wajen awa ɗaya da minti goma gare mu a wannan lokacin zai iya kimtsawa duka ya samu azuhur da la'asar a hankali ma ya yi su to idan bai yi su ba ko bayan rana ta fada saboda sakaki irin namu ko saboda ta sahulanci ko kuma saboda zawa masu gaida shi kwana a shi haka allah yi masu mishi jaji to bayan rana ta fada sai ya rama su an gane ko a malikiya to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce in dai da gangam ne ya bar su ba zai rama su ba da wannan mun sha faɗa saɓani ne na malamai saboda girman laifin wannan da ya yi ba zai yi ba idan ya rama su Allah ta'ala ya amsa an gane ko kawo fale tuba ilan lahi wani ya sa gafirin laha ta'ala wani ya kufiri mina salati da Allah laha ta'ala ya gafiru lahu ma fa'ala wato mai yiwuwa Allah ta'ala ya gafarta mai wannan abin da ya aikata na rashin yin sallah a lokacin na'am وكذلك الحائض طهر فإذا بقي من النهار بعد طهورها بغير تواني خمس ركعات صلت الظهر والعصر
malam ya ce wa kazalikal ha'idu ta tsuhur hakanan mace wanda take mai jini na al'ada da tsarki ya zo mata wato tsarki ya zo mata to ita ma wannan ba za ta rama ba ba za ta rama ba sallar da lokacinta ya fita dukkan sallar da lokacinta ya fita tana cikin jini na al'ada to wannan ta shata an gane ko eh ta samu kyauta ne bonus ce wannan ba za ta rama ta ba an gane wa inna ma taqdi ma tahurat fi waqtiha sani dai kadai tana rama sallar da ta tsarkaka ne a cikin lokacin ita wannan sallah din ya ce wa kazalika alha'idu ta tsuhur hakanan mace wanda take mai jini na al'ada da jini na al'ada ya ɗoke mata fa idza baqiya minan nahar ba'da tuhuriha bi ghairi tawalin khams raka'atin idan ya zamanto za a samu gulgudan raka'o'i guda biyar ne gulgudan yanda za a samu raka'o'i guda biyar ne ba'da tuhuriha bayan tayi wanka din za a samu raka'o'i guda biyar bi ghairi tawanin ba tare da jinkiri ba ana bi ghairi ta'khirin kenan ba tare da jinkiri ba wala tarahin to sallati zuhura wal asra jami'an sai ta sallaci az-zuhur da la'asar gabaki ɗayansu za ta yi su wannan idan ya zamanto a ya zamanto fil hadar kenan idan suna cikin halin zama a gida ne amma inda sun yi bulaguro da mijinta ne jini ya ɗauke mata gwalgwadon yanda za a samu raka'o'i guda uku an gane ko gwalgwadon yanda za a samu raka'o'i guda uku bayan ta yi wanka ɗin ba tare da jinkiri ba za ta sallaci azur da la'asar ne saboda azur in ta yi raka a biyu la'asar raka ɗaya in ta yi ta yi ta a cikin lokaci ɗayar dan ta yi ta a wajen lokaci la ya duru an gane na'am وإن كان الباقي من الليل أربع ركعات صلت المغرب والعشاء wa in kana albaɗi minan lail malam ya ce idan ya zamanto abin da ya yi saura abin da ya yi kingi daga dare arba'a raka'atin gwalgwadon yadda za a samu raka'o'i guda hudu ne lokacin da jini na al'adar ya yanke mata kuma ta tafi ta yi wanka ba tare da ta yi jinkiri ba kuma ta zo ta an samu raka'o'i guda hudu to yanzu sallati al'isha'aini shi ne sallatil maghriba wal isha'a sai ta sallaci magariba da isha'i wato sai ta sallaci magariba raka'a uku sannan ta sallaci isha'i raka'a hudu to mu anan cayi wa in kana baqiya min al-layli arba'a raka'at to baqiya minan laili arba'u raka'atin idan ya zamanto raka'o'i guda hudu ne kacal suka yi saura daga dare arba'u raka'atin sai ya zamanto shine fa'ili an gane ku wa in wujida arba'u raka'atin baqiya minan laili idan ya zamanto an samu raka'o'i guda hudu wanda su ne suka yi saura daga wato yanki na dare ga baki daya ko wa in kana baqiya min al-layl idan ya zamanto abin da yayi saura din kenan sai mu dauke shi akan ismul fa'il ne wa in kana al-baqi min al-layl idan ya zamanto abin da yayi saura din daga dare arba'a raka'atin sai ya zamanto arba'a kuma anan khabaru kana ne mansubun an gane ku saboda kana akwai tamma akwai naqisa tamma wato ita ce wanda ake kaddara ta da ake fassara ta da in wujida ko wani a makamancin haka an gane ko to idan ya zamanto abin da ya kingi daga dare gwargwadon yadda za a samu raka'o'i guda hudu ne to sai ta sallaci magariba da isha'i an gane ko na'am wa in kana minan nahar كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة wa in kana minan nahar idan ya zamanto daga yini ne aw minan layl ko kuma daga dare ne ya zamanto adadin raka'o'in da za a samu wato wa in kana libaqi aqalla min zalik idan ya zamanto abin da ya saura din karamci ne daga raka'o'i guda biyar idan da rana ne idan da dare ne ya zamanto karamci ne daga raka'o'i guda hudu to yanzu sallati salatal akhira wa lam tusalli salatal ula li annaha qad hadat fi waqtiha an gane ko li anna damal haidi lam yanqadi anha waqta tilka salah wato sai ta yi sallar azuhur din eh, sai ta yi sallar la'asar din kadai banda azuhur saboda azuhur lokacin da azuhur ya shigo hal ya fita lokacinta tana cikin jini na al'ada ne hakanan za ta sallaci sallar isha'i ne ba za ta sallaci sallar magariba ba saboda jini na al'ada bai ɗauke mata ba a lokacin na sallar magariba an gane ko na'am وإن حاضت لهذا التقدير لم لهذا تقدر التقدير لهذا لهذا التقدير التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته في وقته نعم وإن حاضت لهذا التقدير wato wa ina hadatil mar'a idan mace jini na al'ada ya zo mata li hadha taqdir ga wannan gwalgwado ya zamanto kafin rana ta fada ne kafin rana ta fada za a samu gwalgwadon raka'o'i guda biyar amma kuma bata yi azuhur da la'asar ba saboda shangalari da sakaki da wasa na mata ta tsaya tana tana kallon tv ko suna hiyar da ƙawayenta aka yi azuhur aka yi la'asar sai can wajen karfe shida da aka yi la'asar ƙawayenta suka shiri karfe biyar da rabi ta san mijinta zuwa jimawa yake shigowa ta ce to bari ta mai fafes ta mai shara a cikin ɗakin shi ta share falo ta share bulbalin gida ta gama tana shirye-shiryen za ta yi sallah kawai jini na al'ada ya zo mata an gane ko to wannan lam taqdi ma hadat fi waqtihi ba za ta rama ba abin da ta yi al'ada abin da jini na al'ada ya zo mata a cikin lokacin shi ta yi sakaki to amma wannan sakacin nata ba za a ɗauke shi ba a matsayin dole sai ta rama a zuhur da la'asar idan jini na al'ada ya ɗauke mata an gane ko ba rabon dai za ta samu ladan yin su a cikin mizaninta na'am
إن حاضت في أربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة أو لثلاث ركعات من الليل إلى ركعة قضت الصلاة الأولى فقط shi kenan a idan kuma da dare ne ya zamanto raka'o'i guda hudu ne lokacin da magariba ta yi ba ta yi sallar magariba ba isha'i ta yi ba ta yi isha'i ba ta yi wanka mijinta ya zo suka suka yi ta hira to daga baya dai abin ya zo mata ta manta da shi barci ya kwashe ta sai can ƙarshen dare ta tashi za ta yi waɗansu na filolinta sai ta tana ba ta yi magariba da isha'i ba ta yi alwala tana famar ta ɗako tafi jini na al'ada ya zo mata to wannan ita ma lam taqdi a al-maghriba wal isha ba za ta lama magriba da isha ba li annaha hadat fi waqtihima saboda ta yi jini na al'ada ya zo mata a cikin lokacin su to yanzu kuma sai mas'ala ta biyu wa in hadat li arba'i raka'atin min nahar idan ya zamanto jini na al'ada ya zo wa mace gwalgwada yadda za a samu raka'o'i guda hudu tal kafin rana ta fada an gane yanzu kafin rana ta fada za a samu raka'o'i guda hudu ba za a samu raka'o'i guda biyar ba sai jini na al'ada ya zo wa mace fa aƙalla ko ƙaramci da raka'o'i guda hudu jini na al'ada ya zo mata gwalgwado yadda za a samu raka'o'i guda uku ko raka'a biyu ko raka'a ɗaya shine ila raka'atin ila raka'atin hal ya zuwa raka'a ɗaya auli salati raka'atin minan layl ko kuma jini na al'ada ya zo mata kafin alfijir ya keto gwargwadon yadda za a samu raka'o'i guda uku ko karanci daga raka'o'i guda uku ila raka'atin hal ya zuwa raka'a guda ɗaya to yanzu qadati salata al-ula faqat to sai ta rama sallar ta farko ita kadai wato sallar ta a zuhur ita kadai za ta rama idan jini na al'ada ya ɗauke mata saboda ita sallar la'asar jini na al'ada ya zo mata a cikin lokacin shi a cikin lokacin sallar la'asar hakanan sallar isha'i jini na al'ada ya zo mata a cikin lokacinta amma a zuhur da magariba sakacinta ya sa har sai da ta fitar da su daga cikin lokacinsu an gane ko to dole sai ta rama su a ƙarshe bayan jini na al'ada ya ɗauke mata kenan an gane ko
اختلف في حيضها لأربع ركعات من الليل فقيل مثل ذلك وقيل إنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما na'am malam yace waqtulifa to malamai sun dada juna sani sun yi sabani fi haidhiha li arba'i raka'atin min al-layl cikin inda jini na al'ada ya zo mata gwalgwadon yadda za a samu raka'o'i guda hudu a cikin dare idan cikin dare ne ba ta yi azur da la'asar ba ta yi magarba da isha'i ba can ƙarshen dare kafin alfijir ya keto tabbas za a samu raka'o'i guda hudu yanzu to kuma sai jini na al'ada ya zo mata irin wannan lokaci din faƙila mithlu dhalik wato waɗansu daga cikin malamai irin su ibnu abdulhakam daga cikin malaman malikiya suka ce eh a yanzu ma dai abin yana nan kamar yadda za ta samu raka'o'i guda uku ne wato sai ta rama ta farko sallar magariba saboda magariba ita raka uku ce an gane ku ita kuma isha'i raka hudu ce kenan duka lokaci isha'i ne isha'i ta cinye lokacin duka waƙila innaha hadat fi waqtihima fala taqdihima amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a jini na al'ada ya zo mata a cikin lokacinsu ba za ta rama su ba su abin da suka kula da shi shine ɓangaren idan aka tashi in za ta yi sallar wacce za ta fara yi wace ce ta fara magarba raka na wace raka uku kenan bayan ta yi raka uku akwai raka da ta isha'i to yanzu da haka inna hadat fi waqtihima jini na al'adar ya zo mata ne a cikin lokacin su duka guda biyu tunda bayan ta yi magarba za ta samu raka ɗaya ta isha'i to tunda za ta samu sallah raka ɗaya ta isha'i kowace a cikin lokacin ta ne ta yi ta to haka ba za ta raba su ba wannan ita ce fatawa ta al'imamu malik imamu darul hijira ita ce fatawa ta almajirinsa abdulrahman ibn al-qasim kuma ita ce fatawa ta waɗansu daga cikin malamai wanda wato a suke wato suke da dai faɗa a ji a malikiya an gane ko wato idan kuka leka cikin irin littattafai na malikiya waɗanda suke al-mudawwalat irin su al-wadiha ta a ibnu habib da, da, da kuma littafin almuwahibul jalil wato za ku ga maganganu na malamai game da ita matsalar wannan matar ana ana ganin darasi ne ko alhamdulillah al'ilmu inda ku subhanahu wa ta'ala